الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكة الباقية لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواس قرب الأقراء الفريد داري اللايك آتم الأتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بداية رسول الله يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تعالى عن سادة أهل الله أولياء من كات إلى كات a yau muna zama na 82 insha Allah cikin jiwo mu a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan tambayoyin da aka yi wa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu cikin kalimatil asuba kalmomi wanda suke wanda ake neman warware su a warware yadda ake nufi alhamdulillahi ka ji manufan ga abin da Allah yake nufi akan kaza ga kuma yadda waɗansu mafiya yawa masu tafsirai suka tafi a kai ana tambayar shau tijani kalma kaza yaya menene kaza me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza kaman a za kullu shay'in khalaqahu summa hada kaman irin wayannan kaman tambayar da aka masa innakum lasariquna na maganar yan uwan annabi yusufu alaihi salatu wassalam ya faɗi duk ga abin da Allah yake nufi wanda in ka dube shi zaka ga ya zauna daram a cikin maganganu kowa kuma da irin yadda ya fahimci nashi maratibul fahimi domin tafsiri ana fasaranta shi a wujuhun yana da fuskoki da yawa fuskoki da yawa wasu kaga shi yasa anan aka sami masu tafsiri bin ra'ayi al-mazmum بالرأي المحمود سنن تفسيري بالقرآن duk za ka ga irin yadda ake nufi a cikin irin wannan tafiyan in Allah yadda. An tambayi Shehu Tijani, Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yau kamar yadda jiya muka yi magana akan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tunda watan ya kama to mun taba kaɗan akan maganan waye shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ibrahim wato shi baharun la sahila lahu ne ce alalaita shi'iri hal yaran nasu ma ara walakin sudurul arifi na kuburu alalaita shi'iri hal yaran nasu ma ara yanzu ko mutane suna ganin abin da nake gani walakin sudurul arifina quburu kirazan mazaje kabari ne na binne sirri shine ake cewa sudurul ahrari quburul asrari zukatan bayin Allah kirazan bayin Allah muhalli ne na binne sirrin asararu saboda sirrin Allah ba bayyana shi ake ba ba bayyana shi ake ba sirrin bawan Allah ma idan mutum ya san abin da ake ciki ba bayyana ba kowane abu ne ake faɗa ba eh walaysa kullu ma'lumin yuqalu walaysa kullu majhulin yunkaru ba duk abin da aka sani ake faɗa ba ba duk kuma abin da ba a san shi ba ne ake inkari to za a sha wahala in dai baka san abu ba kawai kai inkari ka sha wahala nawa sanin kan yake ya kuma duk abin da ka sani ka faɗa wannan ba haka abin yake ba kowane abu yana tafiya ne alamin walihi alamin ma'arifatihi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana yana tafiya ne babu wani bawan Allah a cikin sanar da bayin Allah talle akan annabi Muhammadu a duniya wanda ya yi irin abin da Ibrahim ya yi babu shi. Babu wani bawan Allah, bawan Allah wanda ya yi tallan annabi Muhammadu ta ko ta ko'ina a duniya kamar shi Ibrahim ba a samu ba. Ya ishe ka, ka karanta mutumin da yake karatu nake magana ba ina nufin wanda bai san abin da ake ciki ba. Ya ishe ka sanin yadda alburda take a duniya. amin ta ji ranin bizi salami mazaje ta da ma'ajara min makulatul bidami ya ishe ka kaifa tarqaru iyakal anbiya'u ya sama'u ma dawalat ha asma'u ya ishe ka halilai ya uja bil muhasabi wanzila ya ishe ka ka dubi ƙasa ido da aka dinga yi na yabon annabi muhammadu a duniya mai alburda ka ga yadda ya yi a ƙasan larabawa a misira yadda ya yabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda mai ishiriniya mutumin andalus ya yi yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ishe ka ƙasa'idu wanda aka dinga yi amma Shehu Ibrahim daga shekara 60 zuwa yanzu daga shekara 60 zuwa yanzu a Najeriya ba a duniya sai da diwani ya danne kowanne eh sai da diwani ya danna kowanne wani ma aka kira masa yawancin mabarata mai kowa ya yi irin nasa amma shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya kawo nashi tallan ga yadda annabi yake duniya ta karbe shi ba a sami wani duniya ta karba kamar nashi ba da a samu ba inda a gwada mizanin shi'ar kuma ka duba a ƙarshen a cikin diwaninsa ka ɗauki a tsaifin sara ko ka ɗauki sairul kalbi ila mustapha hibbi ka ɗauke wa'innan wanda gaman suna ta'it ne aka rairayo wasu abiyatu aka ajiye su daban suke to za ka ga a cikin gol ɗin ma a shi gaskiya ne akwai abin da suke kira jauharun lanyu sama to nan bayan ayabo ayabo to da wajen kuma yanda ya nashara ƙablu afirka ga baki ɗaya ko in ce mafiya yawa sunnan ƙablu sai da ta yi kusan mutuwa amma sai da ya dawo da ita shi ibrahim ne shi ne ya dawo da ita wanda aka yi ta yaƙi da shi a najeriya akan ba yadda da ƙablu sunan annabi ba ne ya dawo da ita aka yi ta ɗaure almajiransa saboda ƙablu amma ya tsaya wanda ya yi littafi akan haka littafi ya rubuta a kano aka iya gabatar da littafin ya isa yadda ya ƙasama mauludin manzan Allah wanda duniya ta sake ɗaukan salo na maulidin annabi wajen tallan soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya isa wa'innan ayyukokin ya isa yadda malami sai ya tumbatsa ya zama wani abu a duniya wanda ake jin babu kaman shi ya dawo ya zama almajin shi Ibrahim ne. ya dawo zama almajirin shi Ibrahim kuma a ƙarar da shi Allah da manzan Allah. An yi manyan malamai a duniya amma an yi manyan malamai saboda haka ita ɗariƙan tijaniya ɗariƙa ce ta malamai dama. Eh ɗariƙa ce ta malamai. Ɗariƙan tijaniya sai zama ɗariƙa ce ta malamai malamin da bai bi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma. wallahi sai ya faɗi sai kaga a ɗariƙan sai ya zamo wanda yake faida shi ne yake masa madadi yake ƙarar da shi duk iya ƙarfinsa duk iya yadda ya tafi to wa'annan abubuwan kawai alhamdulillahi ya ishe mu mu gane ashe shi ibrahim ya zo ne ya yi tallan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma abin da duniya ba ta yi ba e duniya ba ta yi ba domin ba a taɓa samun mutumin shi kaɗai a tarihin duniya kaf in ka nemi mujam na tarihin duniya a samu mutum ɗaya ‘ya'yansa na cikinsa ba bayi ba ‘ya'yansa na cikinsa ‘ya'yansa na cikinsa arba'in da bakwai sun haddace alkur'ani daga kan shi aka fara daga kan shi aka fara idan 'ya'yan sun yi yawan haka to ba a samu kamar haka ba daga kansa ne aka samu kuma almajiransa su kuma wanda 'ya'yansa su kai sittin da shi kuma ya roƙi allah ne allah ya sa ƙur'ani ya zamo shine karamansa a duniya Shehu Ibrahim wannan Allah ya amsa masa daga jikin almajiransa aka samu almajiri ɗaya wanda yake da ‘ya'ya sama da sittin da dukansu hafizan alƙur'ani ne. Gida biyu sun bayyana gidan Shehu Ɗahiru da gidan Halifa Ishaqa Rabiu. Shi na Halifa Ishaqa Rabiu ba su kai hakan ba, amma na Shehu Ɗahiru sun wuce wanda ‘ya'ya da jikoki gidan shehu ɗayar sama da ɗari nawa wanda suka haddace alƙur'ani a yanzu wanda wannan da aikinsa ne ba a taɓa samun wani wali a duniya wanda ya haka ba ba a taɓa samu ba wannan shehu ibrahim shine na farko ba a taɓa samu ba ya isa mutum abinda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi daga cikin aikinsa yadda duniyar kaf baki ɗayanta kowane wali da kafa yake tafiya ko a kan jaki ko a mota ko a wani abu amma a zamaninsa ne jirgin sama ya fara motsi aihuwansa da shekara biyar ko da shekara bakwai jirgin sama ya fara motsi saboda haka majalisar ɗinkin duniya ƙasa 192 ne a cikin ƙasashen da shi ibrahim ya zaga ya kewaye duniya saboda wannan karamar da allah ya turo shi da shi ya zaga sulisai kashi biyu na ƙasan duniya wanda ya tafi ya je ya nuna ƙasan duniya ya zaga biyu to wannan ya isa shehu ibrahim ne ya yi haka kuma duk gurin da ya je sai ka ga tallan annabi ya kai shi ya tallan annabi ya kai shi wanda yana faɗa tafiyarsa barisa yana cewa ya shiga faransa ya ga abubuwan da yake gudana lokacin da ya tafi aka sauke shi a hotel irin kiɗansu na rawan da ake yi na abubuwa hasken wutan da shi yake siffanta manzo Allah kuma da shi ake yin tasarrufi ake siffanta manzo Allah ya kai muhallin da daga nan ya tafi china wanda ya tafi china aka samu musuluncin wayanda suka shiga musulunci masu yawan gaske a garin china almajiran shi ibrahim radiyallahu ta'ala wanda aka kira shi don neman a shirya a yi tallan kwaminisanci saboda sun yi tunani a duniya akwai wani wani mutum za a samu wanda mutumin zai zamo shi kaɗai ne an yarda da shi yana da a ce yana da komi da komi kowane irin ƙabila sun yarda da shi a duniya da aka yi bincike sai aka samu babu wani mutumin da yake da wannan karisma irin na shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aka ɗauko shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dalilin tafiyan da ya kenan wanda ya fita daga daular larabawa wanda sai da aka yi canjin jirgi bakwai ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa wanda ya je shine har ya tafi china aka taru aka zo aka ce masa a barhama job yana tare da shi a cikin wannan tafiyar dama duk saktarin tafiyansa ne sannan sani awal jagoran tafiyarsu ne ya ce suna zaune da shi ibrahim amma shugaban china suna zaune a can gefe su kuma suna zaune a nan an tsare suna magana da shehu ibrahim da shugaban china ya ce ba tafinta shi shugaban china yana magana da shehu ibrahim shehu ibrahim yana magana da shugaban china amma ba a tambaye da wani yare suka yi magana ba ya ce ya ce ya ce barhama job ya ce yana zaune aka yi wannan ma suna magana da shi ibrahim da shugaban china in yi mar magana ya mar magana in yi mar magana ya ce amma su kuma su tambaye shehu ibrahim shehu da wani yare kuka yi maganan nan ba shi kuma bai san cewa shugaban china yana jin larabci ba eh ya ce wannan maganan an yi kuma suna kallon su ne ake maganan su biyu suke zaune suke maganganunsu wannan ya faɗa wannan ya bada amsa wannan ya faɗa wannan ya bada amsa su biyu amma kuma ba wanda ya shiga tsakani ya yi tambayar sai a wannan lokacin ne ya tambaye shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya musu tallen kwaminisanci za su ba shi duk abin da yake bukata a duniya shine dalilin tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibuhu wal muhdasatu falala eh ine faɗa musu kundin duniya wa makar dalan kurdin duk ƙasan duniya irin kwaminisanci wanda suka shirya irin dokokinsu shi ibrahim ya waƙe shi ga baki da ya faɗa masa ya ce to ka bar wa'annan duk ka kama kitabun minan lahil jalili jalalahu wa ma ba da dukka magana ya ce ƙilun wa ƙala faɗa ne kawai to shi ibrahim ne ya faɗa masa wannan shugaban abin saboda haka Shehu Ibrahim namiji ne a cikin mazaje, e, mazajen ma namijin mazajen mazajen mazaje, e, ko mutum ya so ko bai so ba, ko ya ji daɗi a faɗa ko ya ji haushi a faɗa ba a samu namiji kamar shi ba. Ba a samu namiji kamar shi ba, wanda ya fito, wanda shi kaɗai ne, Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a 1988 1958 a dalilinsa shi kaɗai ya yaƙi sojojin mulkin mallaka da akan akan akan yancin afirka shi kaɗai ne saboda sun sun yi magana wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suka ce manzan allah terrorist ne wa billah wannan kalman da aka ga hoton guda ɗaya ne wanda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya hayyayyako kamar zaki zai kama kura ko zai kama wani abinci hoton guda ɗaya ne a duniya wannan faɗan wannan magana ne ya fito ya ce in kuwa suka faɗi wannan kalman to su faɗa manzala sallallahu alaihi wasallama ya taso daga makka zuwa madina a gaya mar gidan waye kwata waye kora waye ma kaza waye ma kaza sai a faɗa in akwai wanda ya isa ya faɗa in ko bai yi ba to saboda haka su maha'inta ne macuta ne masu kaza ne masu kaza shi kadai ya yi wannan wa duniya shi kadai shi ibrahim ya ce kuma yana tabbatar musu a ƙarni na ishirin dole za su fita su bar ƙasar nan a ƙarni na ishirin dole za su fita su bar ƙasar nan saboda zaluncinsu sun yi kaza sun yi kaza kun ebi matanmu da 'ya'yanmu kun bautar da su bayan kun ebi 'ya'yanmu da matanmu kun bautar da su kun nuna cewa su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza sai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya faɗa ya ce musu to a wannan tsarin da kuke ganin kunyin dole za ku bar musulmai da musuluncinsu ku bar kristoci ku bar masu bautan gunki kowa ya zamo shine shugaba a garinsu wanda suka fi rinjaye su zamo wanda aka yarda da su su zamo musulmai da musuluncin wannan shine dalilin yanci da ya faru daga ghana 1958 wannan shine dalili wannan rikicin shine shi ibrahim ya ce musu to ba yanda za a yi ƙasar nan za ku bar ƙasar dole shehu ibrahim ne ya kori masu mulkin mallaka daga afirka da wannan shine kuka ji maganan terrorist ya ɓuya ba a sake faɗa ba sai wani wani tsawon shekaru tukunna shi ne shehu ibrahim dalilin da ya sa kenan aka shirya a kashe shehu ibrahim ai wannan shine dalilin faransa suka sa shi a gaba aka rasa yadda za a yi da shi a duniya sai aka shi ne shugaban kwami in kurma shugaban ghana na farko wannan shekarun da ya yi daɗin wannan mulkin daɗin abin da kwami in kurma ya yi a shehu ibrahim ya yi shi ne dalilin cewa ya ba shi duk shekaran da yake kan mulki zai ba shi mutane goma goma su dinga tafiya aikin haji to daga ganan ne ya je gana ya fita yana tafiya aikin haji shine ya ga yahudawa suna rubuta suna karanta alkur'ani a cikin jirgi shine ya kira su sai ya duba alkur'anin sai ya gani ya karanta alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe wannan a 1960 a 1962 ne ko 61 ne na mance amma abin yadda yake kenan da ya karanta sai ya je sami da ya je aikin hajji shine ya nemi a halilul husri da abdulbasit ya tambaya suna aikin haji ce sun zo aikin haji sai ce yana son ganin su shine dalilin sa a yi karatun alkur'ani a garmaho a yi karatun ƙur'ani a garmaho shekara uku 1961 ne aka yi wannan a 1961 ya je sa su ce da Allah yana son su karanta alkur'ani a garmaho duk afirka zai karaɗe zai ba su karatun alkur'anin a garmaho a 1964 shekara uku suka yi suna yin karatun alkur'anin a garmahon tukuna aka yi lodin din ƙur'anin shehu ibrahim ne ya nashara karatun alkur'ani a garmaho a afirka gabaki daya afirka gabaki daya shehu ibrahim ne sannan daga gidan radiyon senegal ya fara basu su fara sa karatun alkur'ani a garmaho ya musu ramana ba wani abin da zai same su saboda haka mutumin da bai san aikin shi Ibrahim ba bai sani ba bai san aikin shi Ibrahim ba bai sani ba in kuma mutum duk wannan abin yana rubuce a cikin tarihi yana nan a rubuce kuma littafin yana hannunmu ba wani ka je nisa ka ce kana tambaya baka samu ba a yana hannunmu kuma yana nan in akwai wanda ya fara yi a duniyan a faɗa in akwai wanda ya fara yi a afirkan a faɗa saboda haka wannan shi ne yadda abu ai kullum gashi nan ai duk komi yana nan sannan har aka dawo na Najeriya alaƙan Shehu Ibrahim da sarkin Kano Ado Bayero duk waƙen shi kuma Shehu Tijjani Inyas shi ya rubuta dukkan abubuwan da ya faru a Faransa duk wani waƙen da ya faru da hotonsa kuma aka yi da hoton shehu ibrahim da littafin shi ma yana hannuna daga faransa shehu tijjani in ya bawa ya turo aka kawo na alhaji sani sulaimanu ninawa ni ta waje na ne na yi photostat wa mala abubakar bafulata ne saboda duk ga hoton ga abubuwan da yake faruwa har rikicin gidan sokoto har rikicin da ya faru a Najeriya baki ɗaya alaƙan har zaman taron da aka yi na 'yancin Najeriya hoton yana nan. Har yadda aka yi wanda Shehu Ibrahim ya fara zuwa Najeriya hoton yana nan. Ga wanda aka zo ga yadda aka same shi ga wanda aka yi ga yadda aka shiga wajen sarki alhaji duk ina da shi kuma duk yana hannuna. kuma da hoto ba wai lokaci kaza lokaci kaza da hotonsa eh duk da hoto kuma shi tijjani ya shi ya buga littafin a paris saboda haka abubuwan da ba za a gaya mana kawai dai a mana shiru kawai yawwa saboda haka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma mun gode za mu shiga karatu insha Allah Allah ya kara mana son annabi Allah ya sanar da mu shehu jihar da shehu Ibrahim Allah ya kara mana son su Allah ya kara mana son su idan Allah ya sa muka so shehu Ibrahim to karuwan mu da son shehu tijani ya karu karuwan mu da son manzo Allah ya karu domin su suke mana tallan annabin wasaltuhu radiyallahu anhu amma ana qauli ta'ala an tambaye shehu tijani ma'ana qaulu ta'ala la tuftahu lahum abwabu samai me yake nufi la tuftahu lahum abwabu samai al'aya ba a bude musu kofofin sammai ma hadisi adam alayhi salam tare da kuma hadisin annabi adam cewa adam alayhi salam fi samai ula an ce ba a budewa kuma an bude kun gane abin da ake nufi a'a la tuftahu lahum mutane ba a bude musu kofofin sama ai ba sa shiga sama ko eh sama fa saman da ake faɗa saman sama yawa ba saman muna sama ba yawa shi abu sama'i wato wani karatu ne shi saman da kake gani saman ba shi yake kira sama ba eh amma sunan shi kenan sama tunda shi yana sama da mu eh irin ɓacewa mu ne a wajen yan izala eh mun ɓace a ba mun ɓace ba ne mun ɓace musu ne jiki baya shiga sama ruhi ne ke shiga sama to amma jikin annabi muhammadu ai ba haka bane kaga subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharami ila masjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu mun ga yace shi mun nuna masa ne kaga amma in aka zo saman za a kwankwasa sai a ce waye sai ya ce jibril ne ya ce kai da wa ya ce ni da manzo Allah lokaci yayi ne to kaga tuftahu lahu abwabu sama'i tare da shi zillun mamdudun ne shi inuwan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ya tafi da ya tashi dawa an sake cewa waye saboda haka an gangaro amma da za a tafi an ce waye saboda isti'izani neman izini la tuftahu lahum abwabu sama'i shin kaga la tuftahu lahum abwabu sama'i to amma anan abin da ake nufi ka gane wa haulahu nasmu banihi annabi adamu dubun da yake ‘ya'yansa gaba ɗaya kaman a cikin ajiyunsa suke a tafin hannunsa suke tare da shi suke wa hauluhu nasmu banihi ‘ya'yansa suna tare da shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi ilam anna ruhal insani ka gani shi ruhi na dan adam min haisu ma hiya hiya ta gunda take yamkinu lahan ta tara'a zai yi a wajenta ta yi gani fi anin wahidin gani ɗaya fi amkinati shatta gurare daban-daban la yasabu alaiha hadha alqadar wannan ba wani abin da zai mata wahala wa kaunuha tahta al-ard domin tana karkashin ƙasa la yasabu alaiha babu abin da zai wahala cikin ganinta an ta tara a fauka sama ta kalli sama haza jawabul awwal wannan shine jawabin farko amma kuma ba dole bane ka gane abin da ake nufi nan abin da ake nufi daga nan ƙasa shi ɗan adam yana da rai hawa biyu ne ko in ce rai hawa uku ne ko in ce rai hawa hudu ne rai in aka ce maka rai a suna sunan shi rai amma akwai sulɗani akwai ruhul haiwani ko ruhul haiwani akwai kuma rai wanda ake ce masa kudisi a cikin rai wanda akwai wanda ake kiransa sulɗani sulɗani haiwani nafsul haiwani haiwani sulɗani rauhani kudisi haka suke a jikin ran amma dukansu ana kiransu rai saboda haka kaga ai mutum yana tashi daga nan ya tafi sama wa yake bude masa kofa kamar yadda a ɗakin ka in kake fita din nan babu ba baka rasa kofan fita ba a ruhi yana fita haka amma in an haɗa shi da gangan jiki ya haɗu ya zama wani abu to akwai buƙatuwar buɗe ƙofa amma shi kaɗai ya ta sarrafa kaifa sha'a to abin da ake nufi an nafi amurin nubu'ati cikin lamarin annabta ala arbabiha afdalu salawatu wassalam annahu ya ta'ala fi anin wahidin yana zuwa da shi cikin lokaci ɗaya an yaral alamu kulluhu bayna yadayhi shi nubuwa yana kallon komi a gabansa ne an yaminihi wa an shimalihi kasihi wa danihi dama da hagunsa yana ganin wanda yake nesa da wanda yake kusa duk waje ɗaya ne la yasabu alaihim haza babu abin da yake wahaltuwa cikin nubuwa saboda jikin nubuwa ba jiki bane irin naka fa kaunu adamu alaihi salatu wassalam kasancewa annabi adamu wa huwa rasulullahi manzon Allah ne wa halifatahu kuma halifan Allah ne to tunda rasulu ne halifa ne yaran nasbu banihi yana ganin ‘ya'yansa a lafi ɗabaƙatin ko da sun kai kashi nawa ne ɗabaƙa kaza za su zo su wuce wannan su zo su wuce wannan su zo su wuce wata bayinu maratibin da kuma martaban su yadda ya samu tabayuni waqti lafi amkinatum da wajen su bil qurbi wal bu'di ko nesa ko kusa suna ganin su haka ne ko ya yarahum kulluhum hazuhu dukkan suna ganin sa a gefensa ne an yamini wa an shimalihi hannunsa da damansa da hagunsa ne wa huwa min hadha haddi ta wannan haddin allazi zakarnahu shine muka ambatan maka kaman haka annabi adamu ba ɗansa da bai sani ba saboda haka ai annabi adamu ya tafi sama an gan shi a saman farko shine a sama sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duka ai annabawa ne aka jejjera ana ai annabi adamu kuma shine baban kowa ai saboda haka tunda shine a saman farko ashe la tuftahu lamu abawabu sama'i to amma kuma gashi nan an bude masa abawabu sama'i saboda shi annabi ne halifa ne an gane kulta yace wal iskalu bainal aya abin da yake iskali tsakanin ayan da hadisin huwa anna arwahal kuffari ran kafirai la tuftahu laha sama'u ba a bude musu kofofin sama su a ina suke shine hadisin inna lillahi inna inna ne lahu silsilatani silsilatani silsilatu fis sama'i wa silsilatu fil ardi da kafirai da muminai ana cire ruhinsu ne kaga magana ruhi ne ake magana la tubta ulama ababu sama'i to kaga tun la tubta ababu sama'i to su ruhin iyayen annabawa da muminai su yana daukar su ne zuwa jannatu su kuma wannan kafirai su kuma ana daukar su ne fi darkil asfali ai eh inna idun adama lahu silsilatani dan adam yana da sarka guda biyu ne silsilatun fil sama'i wa silsilatun fil ardi daya silsilan tana jan shi ne zuwa ga sama daya kuma tana ƙasa da shi ne to silsilan da ke ƙasa kaga anan anna arwahal kufar la tuftahu lahum ababu sama'i kenan ba a bude musu kofofin sama kenan ka gani wa adam alayhi salam yaraha amma yana kallon sa an shimalihi ta hannun hagunsa wa fi sama'i shi kuma yana sama amma yana kallon su ga sunan a hannun hagu kaga sun zama ashabul mash'ama kenan wannan kuma sun zama ashabul maimana to maimana suna sama ga sunan kuma tubtaulau abawabus sama'i ƴaƴan annabi adamu ne dukkan annabi adamu ne ya haifi kafiri da musulmi ai an gane magana to tunda haka ne to kaga wannan nan bangaren ashabul maimana musulmai ne ashabul mash'ama kafirai ne to saboda haka su la tutawlam abwabu samai ba a bude musu kofofin sambai saboda haka sun yi kasa fa hadha huwa iskalu alladhi ajaba anhu wannan shine shi da ne yake nufi ya amsa an gane yawa shine iskalin radiyallahu anhu inta wasaltuhu an da mai shau tijani radiyallahu ta'ala hal fi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam a cikin kakannin manzo Allah alaihi salatu wasalam man laysa bi mu'minin akwai wanda ba mu'mini ba kamar yanda gwano da shugaban mahaukata dan jahilai dan banza ƴaƴan banza suka fahimta kama yi fa'un min aljuhali kaman fahimtar jahilai ba ahli siyari wanda ba su fahimci me sira ba min jalibihim li kasratil akhbari wanda suke jawo labari sahiha a gairi sahiha ko ingantacce ko ba ingantacce ba su makala shi ga annabi muhammadu kaga fa jabar radiyallahu anhu sai shautu jani ya ce ku ji waye sunan ɗan tamorin nan jan gargari waye sunan dutsen tanshi waye sunan jalo wani ɗan iska ne kowaye shi inda zai taɓa janibin sai na rasulullahi to asalinsa sai ka same shi asali bai da iyaye ko uwar ya makale yana da uwa da aure ta ci amana ko kuma ɗan dandi ne ɗan takari ne aka haife shi wanda bai iya gane ma waye ubansa ba amma babu wani dalilin da Allah zai tsarkake annabi Muhammad wani shege ya zo ya ce bai yarda ba wannan karatun ma na so in fara shi sabo ba na son yi shi sabon karatu zan yi shi kawai eh in Allah ya yarda wannan gobe zan yi karatun kawai eh zan fi fitar da menene a ciki saboda mutane su gane ka gane kawai nassin qur'ani ya nuna maka falamma ta bayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu lokacin da yake magana akan annabi ibrahim da babansa falamma ta bayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sai gashi nan a ƙarshen rayuwar annabi ibrahim kuma yana cewa rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina suratul ibrahim bayan Allah ya nuna masa ba mutumin kirki bane ya fita hanyarsa ya fita hanyarsa sai kuma gashi nan a ƙarshe annabi ibrahim Allah ya taɓa yin umarni wa annabi yaƙi sai kuma gashi nan yana cewa rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina a ce karkace karka yi magana ka yi to abin annabtan ya zama wasa kenan to wannan shine to wannan ina son zan fitar da karatun kawai zallan karatun haka nake so in Allah hakan ya yadda eh ya ba da dama mutane su gane mutanen nan makiya annabi ne eh makiya annabi ne eh tsakaninsu da annabi fahimtar babu daɗi eh babu daɗi amma wannan wa iska da ibrahim da abihi ne shehu ibrahim ga abin da ya faɗa shehu da ga abin da ya faɗa kuma abin da shehu ibrahim din ya faɗan hakan abin yake wa iz qala ibrahim li abihi azara ya ce wannan ba ya ce ƙurani ba gwari ba ne ba yadda za a yi yadda muke tare da ku nan kowa ya san kowa a cikin garin kowa ya san kowa gari ne ba wani guri ba ne daban wai tsala ibrahimu li abihi lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa babansa haka ya kamata ya ce amma in ya ce azara to kanin baba ne kowa in yace dai abihi kawai wai kala ibrahim li abihi in lokacin da ibrahim ya faɗa wa babansa ai an san waye baban amma in har yayi tamizi yace babansa wane to baban suna da yawa eh shine eh baban suna da yawa eh qur'ani haka yake kuma wayannan abubuwan su za su tabbatar maka da ka gane wayannan mutane aihuwan guzuma ne ya Allah ya kare mu albarka annabi zan tsaya a nan saboda mu warware wannan albarkar sai na rasulullahi li halaka man halaka an bayyanatin waya haya man hayya an bayyanatin wanda ya ji haushin an taba annabi to mu mun taba uban shi yawa yawa wanda wanda in dai baka damu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun zabi annabi Muhammad akan shafiyatin kowanne dan iska mun zabi annabi Muhammadu Allah ya kare mu Allah ya bamu nasara Allah ya kiyaye mu ana halakar da mutane da wawan tunani wawan tunani mala wawan tunani Allah ya kiyaye mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار العظيم صلاة تملا الازل والابد الزمن او مكان ما ضربة في كل عدد بعدد ما في علمك او علم احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة Thank you.